أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara alurin amurka sa'a da suna jama'a wanda ke an karkada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna subdu sha tara ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ɗaya ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin tafsirin sotu fatir jiya mun tsaya aya ta 29 ko 30 ko 29 ko to a takaice kayan nan akwai tambaya na ibrahim ne ga tafi da magana ta tambayar a sallah da ake barka da sallah ko taqabbalallahu minna wanne ne ya inganci to nan ba ta inganci ban da ruwaya ce biyu ya ce wanne ya inganci wanne ne dai kusa da sunna ganin barka da sallah wani abu ne na hausa ana ma barka ne da gaisa wa sallah amma ita ta kaballar mana minku na daidai a ciki akwai addu'a addu'a ce Allah ya amsa mana da mu da ku gaba daya kuma aikin sahabbai suna yin haka nan a sunna ake ne ya kusa da sunna amma barka da sallah kaga ba da abu ce ba ba ba da a cikin da ko idan gaskiya ta kabar lamina minkum shine ya dacewa dan kuma ya kusa da sunna aikin sahabbai kenan سي
بسم الله الرحمن الرحيم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم a bayan mun yi bayanin matsayin masu karanta littafin Allah kuma da tsaye da sallah da ciyarwa daga abin da Allah ya rubuta su a hili da ɓoye sai Allah subhanahu wata kuma ya yi magana ƙarshe cewa waɗannan ba sa tsoron kasuwa wadda take tsawa mana kasuwa lahira aiki don Allah ba asara ba tsawa to wannan aiki da suke Allah ce yufihum ujurahum Allah zai saka musu suna wannan aikin da Allah ya cika musu ladan su kuma wazidahum min fadlihi kuma ya ƙara musu daga cikin fadalashi kuma Allah subhanahu wata'ala na sakamako gabawa kan aikin alheri da ya kuma lillin kame bakin abin da su sama da abin da ya mai alƙawari ma zai bashi kuma ce innahu gafurun shakur Allah mai gafara ne kuma mai godiya ne game da aikin bayi Allah ya san in kai abin da yake kai ya gode maka kuma san Allah yana saka ma bayi kenan idan ya gode ko tabbas zai saka ma lafiya ci gaba والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه الله بعباده لخبير بصير نعم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق Allah yake tabbatarwa da shaida cewa wannan Qur'anin da muka ma wahayi zuwa gare ka to wannan wahayi na wannan littafin Qur'ani shine gaskiya tabbas da daga Allah take Qur'ani bayan zaman kai shi littafi ne da ke cike da gaskiya kuma musaddiqa lima bayna yadayhi yana gaskanta abin da ya isko na da tawai at-taura injil zabur duk wannan qur'ani ya tabbatar da akwai at-taura akwai injil akwai zabur su fi ibrahim da musa duk wannan amma wa ba iya ne ba sheda akan at-taura da take hannunsa a yanzu ko injil kin da take hannunsa a yanzu ko zabur kin ana bara da tabbas akwai littafi daga Allah subhanahu wataala mai suna at-taura musa ya zo da at-taura isa ya zo da injil a dawo da zo zabura har wannan su ne tabbas yana daga Allah amma ba cewa ba ne yanzu ba ne ba ke na hannunsu amma tabbas ƙur'ani na gaskanta abin da tawaye suka zo ka yin shi na taura da zabura da injil ya ce kuma inna Allah bi ibadi la khabirun basir kuma lalle Allah game da bayan shi iya da cikakken masaniya a kansu kuma yana ganin abin da suke yi ci gaba ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
ثم أورثنا الكتاب الذي الذين استفينا من عبادنا نعم magana ta cewa Allah subhanahu wataala wannan al'umma ya zabe da ya bata littafi ma'ana alqur'ani tunda qur'ani littafi ne na karshe amma yana shaida ga sauran littafai to wannan wani zaɓe ne Allah ya mawa da wannan al'umma kuma ya ba ta hiyayyen littafin da ya sauka sama ƙasa shi ne alƙur'ani to kuma ya ce alhazin safaina wa'inda muka zaɓa wanda muka zaɓa a cikin bayan safaina mai ibadina wanda muka zaɓa a cikin bayan su muka ba wannan littafi kenan ƙur'ani wata baiwa ce ta Allah ke ba ba wanda Allah ba littafi tabbas cewa Allah ya san shi to duk da cewa wannan al'umma a jumulce ita Allah ya ba wannan alƙur'ani to yalla ke bayanin kala ko mataki mataki matsayin wannan al'umma ta daga cikin wannan al'umma da aka ba wannan littafi ko aka da wannan littafi fa minhum zalimun li nafsi akwai wanda ke zaluntar kanshi wa minhum muqtasi kuma akwai wanda mai tsaka tsakiya akwai kuma wa minhum sabiqu bil khairat kuma akwai wanda yan gaba gaba wajen aikin alkhairi tunan magaru da yawa sun zuwa da sai masu inganci kan gasa kan maganar suwa ne ne waɗannan zalimun da nafsihi muqtasidun sabiqun bil khairat magana a jumlace kuma cewa akan samu musulmi ne kawai mun kasar ke cewa mai laihi iya laihi wajen iya wasu kurakure duk da musulmi ne amma iya wasu kurakure da yake tsakanin shi da Allah ba zalimi bane mai irin na kawo ci zalimi ka wuce a zalimci ne na zalimtar kai wajen aikata wasu laifuka da Allah ka maganar zalimi ke da cikin al'umma ta kware ce amma mataki mataki akwai wanda ke nan ke zalimtar kanshi kuma akwai wanda muqtasid wanda yana aikin alkhairi yana barin haramun illa alkhairin mana wajen ayyuka na alkhairin akwai ɗan takaitawa ba laifi mai ke yi na ƙarfi amma wajen aikin alkhairin yana da takaitawa kwamna kamata mai yi na mustafi sauransu bai kula ba da su amma dai mutu sashi don bai saba Allah ba laifin aiki ne zaka tsakiya to yadda sabi bil khairat mata wani ɗan ƙwallon ruwa wanda su kuma wannan ga aiki na wajibi ga na mustafi kuma ba taka dokar Allah shi dai mataki na to kowanne magana mai ƙarfi cikin wannan al'umma suke eh mataki mataki a cikin musulmi haka abin yake ba dan bace ba ko kamar da zalimi kafirci na laihi ne mai laihi ne amma laihi da bai kai kafirci ba kuma iya nan layi wannan al'umma wanda aka gada ma wannan mutane alqur'ani ba he zama fi qur'ani ba a al'umma ake da zama a karan kanta yace bi idinillah wannan kiran suna wanda ake aka ce yana suna masu gaugawa gaugawa wajen aikin alheri da izinin Allah zalika huwa al-fadlu kabir wannan fadala ce mai girma nan ishara ga daraja ta kololuwa ta yin sabiq bil khairat kuma cewa iya ɗaukar duka saku wannan al'umma zaɓen ku ya ba ku wannan littafin alƙur'ani wata fadala ce ta Allah da yi da wannan al'umma ya ba ta alƙur'ani ta gaba جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور
جنات عدن aljannar zama don aljan ba a shiga a wuta wuta ake shiga a wuta aljannar an shiga an shiga kenan ya ce aljannar zama ya rukuru naha wanda za su shige ta su waɗannan bayan allah zaɓaɓu allah sama alaƙa wanda ke magana an gada mata da littafi yuhallawa na fiya min asawa da min zaha ƙoruwa ana sa musu warwaro brasili abin ado na hannu na zinariya kuma da lu'ulu ya ce wani ba su fiye harin kuma kayansu tuhasu da alhariri ne ake sun tabara tunan alhariri ne ga kayan ado masu tsada zinariya da lu'ulu kuma kayan sawar shi su ce alhariri suwa suke suwa na tunan akwai artificial suwa ne alhariri suwa tsutsa ce wata dabba ce take yin fudda wata abdaga abdaga shi da shi ake gamawa babu kaya har a yanzu gc ba ta shi mai tsada na ne su ta kamar su suwa natural akwai artificial wanda ake sama na yan kasuwa suna sai da shi ko dai ko ma na yan kasuwa na cikin tsada da shi alhariri shi ne kaya ko alzumai tuwa ci si mai tsada a duniya ta sun ce daga ciki wuta mata ce shi eh wuta mata ce shi alhariri to illa mu wannan al'umma Allah subhanahu wata'ala da muke bayani cewa man labisa alharira fi duniya duk da yasa alhariri a duniya lam yusu fil akhirah bai sa a cikin lahira mana a lahira ba shirka wani ne ce an halitta mu al'umma ta matanta an halitta musu alhariri amma an haramta musu an halitta musu bazata an halitta wa mazansu an halitta bazata kai matan su alhariri amma an halitta mazansu matan mu za su alhariri sa zinariya amma mu wanda mu maza amma mata da yake da wani kawa ne to dama sun halka ne gare su eh tabbas an halitta musu alhariri ko tuwa ko zinariya duk wani ado an ba mata halittarsu amma namiji haramun ne gare shi gaskiya kuma annabi ce wannan ta ce a duniya me ka ce a lahira ku a duniya ba ku sashi za su a duniya na rini ku a lahira ta hiyar lahu fi duniya wadda ku fi akhira ne ce su a lahira ku za ku sa su a duniya ba ku duniya eh Allah ke kenan tuwa ce ta ɗan ƙawa musulmi ba sa saka a nan duniya mata suna sawa maza ba sawa amma a lahira za a sa kowanne maza da za a mata su da alharirin da zinariya kowanne ana samu da cikin zamusa insha Allah shi sa ne da ana ana magana lahira ne kenan nan kowa zai sa da zinariya da lu'ulu'un da alharirin kayan aljanna ne maza da mata yace wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan cewa yan aljanna bayan su bana ni'ima suna cikin wannan jin daɗi za su tabbatar da godiya ga Allah za su ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ganin halin da suke cikin ni'ima za su godiya ta tabbata ga Allah allazi azaba anna alhazan suna godiya ma Allah wanda ya tayi musu da duk wata damuwa domin duk wata matsala ta kare da duniya duk duniya daga duniya matsala ta kare wa aljanna shi za su wanda ya tayi mana duk wani bakin ciki duk wata damuwa babu ta aljanna bakin damuwa na duniya ne ana zuwa can ba matsala ta komi ci sha ba matsala ba ciwon kai ba matsala balle kudin wadannan su ba mu komi matsala eh ba kudin ci wani ba wani kullum cikin sai da kudin za mu kan mera matsalar duniya abinci abin sha gidan haya abin likita ba laya wani shi ne matsalar duniya kana neman ka samu ka ɗan rike ka zo a nema babu kana nema baka ta hau ka je ka ɗan ta hau haka kullum kana ɗaukar hujjar kai buhun dawa kullum ne wata an ba an ba ka matsala to a can ba matsala ko da ta kare don babu komi babu ciwon kai ba musassara ba murama babu ba ma wutsari ba kashi ba komi ba da kashi kana mutu kana kana yin guri ka hudu shekiya ba mutu ka haka ka zai duniya ba duk da kadi zai ka more duk duniya din ka kai kana kana mun kashi a cikin kanka mutum jikon ka ba a cewa iko ne shi ne kashi su sun wuce kashi na shugaban kasa ne babu wata za shi taron kun ba a zuwa kun zawo ya wuce ta ce shugaba bai zo ba an ƙara lokaci a yi ritar kasa abin da haddashi komi yau ka shi wata yau kuwa wallahi komi yau ba wa komi shi ne taron kun cikin iya kun ba da amma tura daga a rika wada hannu da kaza an tsawon lokaci ko san ya kai ba taro bai wa Allah to Allah yana dole mamma makara ko daya Allah kai mu dan wa ganin wannan jin dadi ne wannan hali sai ma Allah godiya godiya ta tabbata ga Allah wanda yake mana dukkan wata damuwa inna rabbana la ghafurun shakur lalle tabbatar lalle ubangijinmu mai gafara ne gabayan shi kuma mai godiya ne iya godiya ya saka mushi
الذي أحلنا دار الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
نعم Allah subhanahu wataala ya labarin halin ɗan aljanna ganin halin da suke ciki ne suke wannan kalmomi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya dukkan damuwa ubangiji mai gafara ne mai godiya ne alladhi ahallana darul muqamati min fadlihi suna malam godiya ce ubangijin da ya sabkar da mu a gidan zama darul muqama aljanna kenan ba zuwa dawo wanda ya tabbata sabkar da mu a gidan zama gidan aljanna kenan kun min fadlihi da fadlar shi nan kenan ba dan aikin mu ba ana ke bayan annabi ke cewa lan yudfil ahadan minkum amaluhu aljanna ɗayan ku ba wanda aikin shi a karan kanshi zai sa shi aljanna annabi ta sai in Allah ya lullube ka da fadalar shi mun lalle mun san kuma ta fadalar ta Allah karibu min musulmi an haka da rubuta wannan masu aikin ƙwarin amma ban mu cewa a zaman kanmu aikin ya kai a ba mu ilimin ni'ima ta aljanna bai wa to amma Allah da fadalar shi ke ba masu imani sai suke ma Allah godiya wannan gida da ya ba su sun san dan fadalar shi ne eh daga fadalar shi ne kurum kenan dan karamci shi ne ba su tilaya masuna fiha nasabun wala masuna fiha dabu a aljanna babu wata wahala ba a wata ba duk da ba duk abin da wahala a gaji babu shi fitarwa da nakata annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba labarin halin adam abin da ya saba wannan aljanna ne manomi ne ya saba noma duniya muka sha aljanna da ce Allah iya so ya dan shuka ka san mutum gani wuce ba wanda wanda tana wuce da gaso shirka kullu gisbin eh ya saba je noma karta karta dora daga ta kama tsanwa haka gisu shi kuma Allah ce noma sha'una fiha eh Allah ya ce a bashi shirka a bashi iya shirka wa iya mutuwa iya girma iya ce lokaci guda iya shirkawa in tuba in tuba kama tira shi kenan kama eh eh haka ne ko ko adam ne haka saba ko haka wani kuma kuma Allah kuma da mishi kin da haka babu wahala ke in da sabon ta noman duniya babu shi babu wahala amma abin da ke so ya shirka ko bai girba shi kenan amma babu wahala babu wahala duk wala babu ta kuma yace wala Allah ta malafiya wala masuna fi alkum kuma ce babu wata gajiya wani alaka ce kayi kayi kada shi babu ba wani alaka na aljanna ko ci ko sha na wata kada shi babu ko mene ne duka mu'amala ce ta mata ce ta meye babu ba gajiya har mata ba gajiya babu gajiya aljanna mai da kuka bari kuro kai wannan ya ce wani shigirin fahimi ne ko wani shigirin fahimi ne Allah ce kullum shagali ne kullum ai wannan ai wannan ai wannan ba gajiya ba ta aure mun gaji ne za mu koma nan tunda na gaji a kullum an baka dama ce kullum wan fi shi kullum fati da komai da kullum ai wannan wani lokaci a taba wannan ai wannan ai wannan ko ne za a kullum eh ka wannan ka bari ba ba ci ai ni da zan waka jaraba ka ne ka ci nama ka ci da wai ganin an gurin ka ci ko ko ni ne wannan ka ci wa balle balle soyayya kai ka gurin ka ci ka ji ka ji ma kamun ya ci kuka ci ta ba kamun ya ci to babu da ana mana jin ba ka yi ci gajiya ba ci a gaji ba ku ba wani gajiya idan aljanna babu wahala babu gajiya Allah kai mu ci gaba da والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير
yanzu mun ji daɗin da magana labarin mu daɗi a zai ko ga gidan da ba su gidan wuta Allah ke yi Allah ce wallazina kafaru lahum naru jahannam wanda suka kafirce ma Allah su kuma suna da tabbacin wuta ta jahannama la yuqda alaihim fayamutu Allah bai hukunta musu mutuwa irin yadda ake mutuwa a duniya in ya daru ya ka mutu to a can ba a mutuwa dan wuya su mutu da kake gudu a nan ka ne nan kai ne ina kai ne ina kaka mutu a kashe kuɗi a bar wa jama'a sai a bar ƙasar gaba ɗaya neman ka a mutu to ita mutu su suke ne ita suke nema wa nadaw ya malik li yaqda alaina rabbu qala innakum makithun adda suke ya Allah ya malik ka roƙa mana ubangijin ka tsada kashe mu su mutu suke nema a mutu mutuwar suke nema ta yi musu kyau a kashe mu huta malik ka rage ubangijin ka kashe mu wata wasu suna yi shi ma malik an kai an shi mutu ya kira malik a huta a lahira ta ɓace wallahi yau mutu ya kira malik a lahira ta ɓace a ran duniya kira malik ga ran duniya amma a lahira kira malik ran ta ɓace ya dan wuta ne dan wuta ne ya ce ya kira malik dan wuta ne na shi ne mu zarmuta Allah ce suna kira wa nadaw ya malik suna kira ya malik li yaqda alaina rabbuk malik magana ce kira kare ga bazin da kashe mu an ce wata ruwa zai jima can sai jiyo bayan shi kasar ruwa ta 70 ko 40 kai sai jiyo innakum makisu ku za ku ta zama ba mu ta ba mu da mutuwa zama za a ta yi furo mun su magana ma sai bayan shekaru zai jiyo mun su magana innakum makisu ku zama kamun ba magana mu ta bace ku a mutu ba mutuwa shi ne la yi ƙuda alayin fa mutu ba a hukuma ta mutu ba ta mutu kuma wala yi haffafa an min azabiya bayan ba a mutu ba ita azabar da suke kuka a kanta ba a rage ba a sassabta ta kuma ba a ba sassabta ta ma azabar ba ta tsaya kan nemo ɗaya iya kudin san da gari san da gari a a ita ba a rage ta ta azabar sa'ada wani wanda cewa kullum a kafar zinahu sa'ira Allah ce in ma ta ɗaya rage digirin ya kara ita ba a saba da azabar zaba wuta kullum ita da tsarwaki azabar sa'adati ba wani kullum limo ɗaya ne kullum azaba a gaba take kullum Allah ke yi ya ce wala ya kafafu anu ba a sassabta musu wannan azaba kuma ba a sassabta ma babu hutu innal mujrimin fi azab jahannam khalidun la yufattaru anhum hum fi mublisun yan aljanna ce yan jahannam Allah ce mujrimai suna cikin azaba kuma azabar ba ba a cire ta ta ara dan lokaci da ake dan na rubutur da ake dan cirewa dan su dan huta babu babu ba a cire ta kuma ba a rage ɗarin ta sai dai a ƙara Allah ke yi Allah ce ka zalika nijizi kulla ka irin wannan azaba mutum yakan neman mutuwa ba a mutuwa kuma ba a rage azabar haka ake muke sakamako dukkan mutum kafin lake waham yastarikhuna fiya waham yastarikhuna fiya suna cikin wannan azaba suna ihu suna ihu suna ihu na kururuwa suna ihu a ciki suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal suna ihu ya Allah ame a hudda mu daga nan za mu je za mu gyara aiki na ƙwayo ba na maza da muka yi a mai da mu za mu gyara a suka cewa da kenan su kenan su zai sun tsiya sun yakin banza ka so cikin wuta za ta kwakwan allah a hudda mu an mun koma za mu yi aiki na ƙwarai haba haka za su ihu suna yi abin da aka ce kai a tubus a baka lada da zama da ihu kana shan azaba a kiwa mai lokacin gyara kuma babu dama allah kiyaye kenan nan an wa magana ce da babu labari ne na hakika da zai zama to labarin in wuta ne kenan dan uwa kai ko ni ko ke masu ji kenan wannan darasi ne mutum ka yin haka ka same shi iya da damar gyara ba Allah ce ke mu da gyara ba a zuwa tana gyara akan zaka nemi gyaran babu dama zaka nemi a mai don kai aiki na kwarai kun ba ba ka da dama amma yanzu an baka ta yanzu kowa abu dan baka dama Allah ce ke mu da aiki Allah ya ce suna wannan magana a maida su su yi aiki na kware ba na banza ba da suka yi e rabbana akhrijna na'mal salihan Allah hudda mu za mu yi aiki na gari ghayra alladhi kunna na'mal ba wanda muke ba ba muka yada ba kin sai aikin maza awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tatakkar kuna magana a mai zaɓi ta musu jawabi shin ita da kuke nema a maida ko wata rayuwa ku rayu ku yi aiki na kwarai ba na banza ba a can da ba an rayu ku an ba ku rayuwa gwargwadon da mai hankali ne mai wasuwa zai wasu kuka ibi in zama ga nema a ba ku samun rayuwa wa ja'akum nadhir kuma mai gargadi ya zo muku wannan mai gargadi malaman da wata ruwa ta magabata cewa hurhura hurhura ta zo maka da mai sake zai dawon hurhura cikin malaman magabata cewa a nasarar sama ya magana duk wanda ya kai shekara 60 bai wa astubato an ba shi uzuri kuma yana Allah eh a'adara Allah azza wajalla ila mar'in akhar umruhu hatta bi 60 sana alaikaci Allah ya dauki uzuri ga duk mutumin da aka raya shi har ya kai shekara 60 to baka da uzuri a wajen Allah me baka ji ba in dai wani suwa ce ya kamata ka wasu an ka kai arba'in to yawa idan hakuri gurin wani alibaita ya alibaita a faɗin umarci 60 a ƙasar 70 ko ana maka shakala mai jami'u ana mai juzu take wata ruwa a kwanakin al'umma da ta jami'u shakala sun yi sabai kwanakin al'umma ta jami'u sun ce sattin ne zuwa saba'in wannan shine mafi yawa ya adiba a mace kaɗan ne suke tsallakawa a kan saba'in ne suka zo unguwa guda ta yawo da ya samu shekara da yawa sattin saba'in tamanin kuma da wuya yan kaɗan su ne yan kaɗan ke yan kaɗan ne suke ketarawa yawan kuma sai kima Allah wani shekaru 60-70 ko 100 babu wata yankin duniya aziya ce afirka ce europe ce ina ne amurka ce babu inda a duniya za ka ce suke limitin rayuwa haka bane ba inda ake shiga da libya su amurka ya shiga da libya ake su a ta akwai mani likitoci kwararru su a can rashin ka shiga da libya mutu akwai babu babu kasar da ake zuwa wani wayanci a duniya can shiga da libya ake duk da yin tafice ta sattan goma saba'in ɗari ga ishi ga wani wani abin ake wanda su kashi ɗari har da goma na gwadawa abin a zuwa ko a ta abin gwada zuwa ga gini ya ka tari ko a can hikimin allah cewa allah mahalicin duk inda ka ce dai mahalicin guda ne shi na ko'ina kuma wani kwanaki haka ne kuma gudun da gaji gwamnati na sauƙin haka take sittin saba'in yan kaɗan wasu alama sai ka samu mutum ɗari da ya ka samu uku biyar masu suka da duk sittin kirce ya makasar haka to kenan na da yawa kenan magana cewa mai galgadi ya zo muku duk da cewa manzanni sun je masu wa'azi sun je amma da sun tafsir maka kuma masu kawo gurgura tana daga cikin alamar lokaci a kusa ka dibi da maka kan shekara goma iya da ita kun shekara ashirin idan bai lafiya duka sun duka sun yi gaba ka ga barin kai ce balaga ga barin kai can lokaci ne alama ce an yi nisa kenan shekaru sun ta yi kenan eh wannan kenan alama ce ta mutum kenan ya shiga hankalin shi lokaci ya yi nisa to da a ce shiga tun saba'in da a ce maka ruwa duk ɗaya da dai alamu ne dina shekaru sun yi nisa nan kenan mutum allah ya yanke ma mutum uzuri duk da cewa shi ma shiga arba'in kin bai uzuri wajen allah amma dai baka abu ne baka abu ne wanda ka shiga su manzo allah ya tsira kuma ce kenan suna kukan a maido su yaki na kwarai za ce a shan a duniya ba a raya kuma gwargwadon rayuwar da za ku wa'astu inda masu wa'astuwa ne kuma mai gargaɗi ya je muku tabbas na kenan ba magana dama a komo a gyara fautuku za ce ku ci gaba da ɗanɗanar azab fama da zalimi da mai musir don a zalimi a yau ba mai taimakon shi yau daga daga cikin wannan hali shi ke ci gaba إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور
إن الله عالم الغيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور cewa Allah shine masanin gaibu abinda yake fake kamar ta gaibu duk abin da baka gani gurin baka ji baka gani baka taba shi baka taba shi na ta gaya duk abin da baka gani gurin musu shine ma'ana abin da yake fake to Allah ya san abin da yake boye a samai da kasai kuma innahu alimun bi zati sudur kuma Allah ya san abin da ran kama ke saka ba ta ka tafi shi Allah san ya san abin da kake yi da shi ba ya san sare kuma huwa alladhi هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
Allah subhanahu wataala ke cewa huwa allazi shi dai Allah wanda ake kira a kadaita da ibada shine allazi ja'alakum khala'ifa fil ard shi sanya ku masu mayewa a saman kasa nan mana wasu su zo wataran babu su sai iya jigo haka dai duniya take shi na khalifa mai masu mayewa wannan su ta yi wannan su zo haka ake shekara aru aru tana yi haka ake mu wataran ba mu wataran hebo a wannan wurin da masu wa magana da masu kallon masu jin duk haka za a wata wataran hebo su baka ba baka gane wataran baka gane ma kamar ba ake tare da dai babu wani abokin ka ya tafi baban ka ya tafi haka abin yake tafiya dan da kana shekara shekaru bai ka tazarin da tsahin boko sai ga duk gasar babu su yanzu sai ku kaga ce unguwa guda ka diba in dai ka shekara hamsin zuwa da wani abu allah ka ce unguwa ku tsohon da ka san mai gidan da ka cikin da gidan a goma da yanka samu ta goma duk ka ce unguwa ka tafi da gani in dai ka shekara hamsin da wani abu ka ce unguwa ku za ka samu da rasu in ka gida goma ka gida goma kurin allah da ya ka samu biyu wanda masu gidan ne wani ɗan wani jika wani ya mutu araba gado ya sai gida an gyara wallahi ni dai na san gomu kusan duk kewayen karcen da na sani wallahi kaf mutum ya rubu gida ya rubu amma wallahi na bincika babu ɗaya ko tsobi na sani su masu mutu babu ɗaya mai gidan kuma da idan mun gansu mun gansu da idan wallahi masu gidan wannan gidan wani gidan gidan wani wannan gidan wani gidan wani dukkan sama da gidan da sama amma wallahi gaba ɗaya kaf ni dai wanda san karcen mutum na san a wurin wallahi babu ɗaya a cikin wani muka isko gidan shi ne shi ma zawa ya shiga na wani amma masu gidan su gina wani mun isko nan gidan wani ne shi muka zuwa cikin gidan ala da bamu haka take da kuma ganiya duk inda ka ba musun baya ka je gobe da ka gani ya ka harma da gidan ku ya da gidan baban ka ne ka kuka haka take rayuwa kenan wannan shine mai wa khalifa khalaif kenan wannan su zo wannan su haka Allah tsara ko wannan su tamna baganiya mata gaba da sai mutu ko mutu rub kuma kawo zurf a'a haka abin cikin tsari wannan su tayi an ji wata janazan ta zo wata ta zo haka ake ta yi har lokaci to wannan aikin Allah ne Allah shi ya mako tsarin ya sa ku masu mayewa a saman ƙasa kenan da ka zo wata ran wata ran babu kai sai ka shirya kayan kai za ka ta zo shi ne ga wannan tsarin da kace na maganar halifa kan komi in mulki ka zo ka zama kan wata kujera in kana da hankali sai ka yanka zo wani ya zo ya duk kujerar aka baka ta shugaban kasa ce minista ne in me ya gabata mun tsaya haka ne in da haka ne ga da diba eh to shi sai ka bata kai kai zaka ta zo kamata ka sabon da kai kai da kusa tabbata ka kusa dole dan ka yanka zo wani ya hawo duk kuje in za baka nan tsani ko ina duniya wani ya hawo da gurin kai ka kuma ya bar wurin wani iya duniya da sai wani kuma ya bar wurin da iya da wani kuma ya mutu an bude shi haka ne mutum kullum da daukan darsi da rayuwa yace Allah shi yasa ko masu mayewa sama don haka faman kafa fa'alai kufuru wala yazilu kafirin kufurum inda rabbihim idza maqata shi Allah ce wanda yayi kafirce mu Allah yayi yayi shi banza kai ce ma wani fiyawa kan shewa sakamakon kafircin kan shi da kai eh domin Allah ce wala yazilu kafirin kufurum inda rabbi labar shi kawucin bi kawuci yadda Allah za ka yi ba abin da yake ƙara ma illa makasa illa ni Allah ƙara fushi da kai ba abin da kama Allah kashi Allah ba kullum kai ne zan ƙara maka Allah ba kenan kawurci mai kawurci bai ƙara komai na ƙara Allah kawai illa ƙara mai fushin Allah wala yazilu kafirin kufrun illa khasara kuma su kafurai kafircin su ba ba zai ƙara musu na da ba illa ƙara tabewa dan ba ba khasara in khasara ta gobe kiyama
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله Allah ce ka gaya mushrikai su baka labari wayannan ababe na da suke gama ni da su don su mushrikai ne su bi su inkarin Allah da Allah da komai amma suna ga wayannan abu za a bi hanyar da samu cin zuwa ga Allah yanzu sun gama su da Allah wayannan da suka doka suke gama ni da su abin ba su zuba ba Allah ba aruni ma zakalakum min al-ard amman mushrikun fi samawati shin su gwada maka wani abu wanda su waɗannan da suka ɗauka suke gama da su su masu da wani abu daban ko su gwada maka ku gwada mini me suka halitta a cikin ƙasa ko a sama wanda aka yi haɗin gwiwa da Allah da su su gwada maka wani abu wanda su suka halitta ko suka yi haɗin gwiwa da Allah su gwada maka babu kiyan jawabi na na raunin wani abin bautan da ba Allah ba abin da suka halitta bari su ma halitta su aka ya ce kinan amina musulun fi sama ko suna da haɗin gwiwa da allah a sama cikin halittar samai amma a taina mu kitabar fam ala bayyanatin min ko kuwa wani hanyar da suke gada majaya da kai ko suna da wani littayi da muka ba su da suke kawo hujja da shi akan tabbacin ana iya kiran wani abu daban ba allah ba ana iya bin ta wata hanya kusanta zuwa ga allah dole mu suke bari an so a wuce ga abu ne a gama wannan a kira wani Allah a fita wannan hanya sai da abu mai kyau to a kodin tayi da su dogara su ta hujja inda Allah ya yarda a fita hanya wannan bauta mishi Allah ce bar duk wannan magana ta cewa wata hujja ko littafi ko tare abokan tare da Allah Allah ya tuni bar maka idraf babu ɗaya daga cikin wannan abin da aka jiro iya da zalimun ba'atun ba'dan illa ghurura kullun azalimai wannan mushrikai ba abin da suke ma shashin alƙawari ko tattali illa rubi kullun rubu ne babu gaskiya hayya ce kur babu madogara kullun hayya ce eh kamar sa ci gaba Allah ce inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا
التي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الله سبحانه وتعالى shine ke rike sama haka da ƙasa an tazula don kar su bushe daga inda suke ikon Allah kadai ya rike sama da ƙasa babu wata madogara da suke da ita Allah kudin ya rike kayan shi da cikin tafsir da tafsir da tafsir turmi muna yara ya ce aya akwai kaf dutsen kaf can ne wani katanga ta bangon duniya kamar sama a can da ke nan ta sauka aka rike kamar yin aiki na sama eh wakawa ko dutsen gaba a takaice yan uwa sama da ƙasa ba wata mai wata madogara daban duk da akwai ruwaya shahararra malamar tafsir na kanta tabbin tafsir ya kawo ta ta shi wai wata ranar Musa alaihi salam sai sa aka shi an ya ko Allah ko yana barci sai Allah ya kuma da mala'ika ya bashi wasu kwalba guda biyu da su karawa guda biyu kuma aka ce kai barci kwana uku in yi rike ya rike su in yi dan gingiri ya warka wai dan kasu kai barci rike shi can ne karshe ne kwana uku ya nisa barci ya nisa kwara ba su gamu ya gingiri su kwasu bashi ko Allah ba Musa misali inda ina barci da abin da zai kana wani ibn kusur ya ce ina cikin Isra'iliya kun munkarai ba ta bace wannan magana gaskiya magana nasan hadisi tabbatacce ta cikin sai musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa cikin abinda yake ruwaya inna allaha ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yahfidu al-qisata wa yarfa'u يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل قبل الليل حجابه نور لو كشفه لحترقت سبحات وجهه من لا بصره نخلقه yace Allah mai girma da buwaya bai barci kuma bai dacewa ga Allah a ce Allah ya barci babu wani magana yace Allah na daga wasu ya kaskantar da wasu Allah na alwace shi Allah iya daga aikin dare kayan na rana na rana kayan dare Allah kullum ta kullum cikin shagalin shi Allah yake kullum mafi sha'ani yace Allah hijabu nur Allah hijabin da yasa da halittun shi wani haske ne haske ne tsakan da ba wata halitta ta idan Allah ko mala'ika ne yace hijabun Allah hijabu nur ce lauka shafahu inda Allah zai yayi wannan hijabun da ke tsakanin shi da halittun shi la hakaraqat subhatu wajhi mata da basu na khalqi da duk abinda ba wata halitta daya za ta saura sai ta kuni Allah bai ganuwa hijabi ne wanda kana mu shi tabbas da haka kenan ikon Allah kadai ya rike sama da ƙasa don ta su bushe daga inda suke wannan dukkan mutum da gaba da bawa rikin dogara shine wata ruwaya ta tabbata zuwa Abdullah bin Mas'ud sai wani cikin magabata ya kame ziyara ba Allah daga ina kake ji daga Sham nake a Sham da wa da kaka bar su cikin malamai kace ya gamu da Ka'ab a san kabla abarin sanin ya ci iya da ilimi cikin ilimin al-kitab kuma musulunta ya ce mai kasa mu daga wajen shi ce na samu wata ruwaya iya ba da labarin cewa ai sama samai suna kewayawa a kafaɗar wani mala'ika kenan mala'ika ya tukare sama sai bin masu ke cewa to da ya gaya ma hakan ka gaskanta shi ko ka karyata shi me ya kai da ya baka da labarin ya ce gaskiya ban gaskanta ba kuma ban karyata ba ya ce to ka'abu ya karya ya ce wani musa musu ya ce ka zama ka'abu ka'abu ya karya da ya ce maka akwai wani mala'ika da yake tokare sannan sai karanta wannan aya inna la yumsiku samawati an an tazula yace لئن يتي ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده يتي ألا شيني كي يسمي باو باو تكركني باو تنسى ومن عيك باو ألا شي كي يسمي تسيك بايا شي كي يسمي سبش لك إلا سكي شيني مجد ابن مسلم كي لن تياتي دور كده لك مرة كده مهم تبا لا بحق بني إيه بحق بني مغانا كعب باقس كيا بني شنو ce magana ya ba amma magana kada zaba haka bace bace magana ya mana da tare ba haka wani kaga akwai da dubu eh ba a cewa ba ya ƙarya kuma da wani zantar gaskiya ba haka wani wani zantar a ribacin haka wani kaga akwai da dubu eh baka ce ba ƙarya ce amma kuma zantar zantar ba haka wani kenan zantar ka abu haka wani Allah subhanahu wa ta'ala shi rike samai da kasai kar su gushe ita kuma da inzala ta inda har za a kaddara saman ko kasar ta gushe daga inda take ina saka wa mun ajimin ba akwai mai rike ta ba yau Allah ke yi sarki wannan ka Allah ke yi Allah ke yi Allah ke yi babu babu babu kuma ya wani kuma sai mutuwa kuma me ya ce bi imanin kuma ya kalmar shahada kuma ya kalmar shahada kuma ka yanta zo kuma an ƙayar ya ce innahu kana haliman kafura Allah duk wani matsayi na Allah da wani kudura ta Allah Allah halim ne sai ka saba mishi ya kyale kai ta zina ba ɗaya ba biyu ba kuma ya hana haramun da babban laifi ne amma haƙurin Allah sai ya kiyaye ka wata rana aka tarfi ka tuba kuma la hijira ta maka kuma saka aljanna saka aljanna kuma Allah ta haka yake bai shi halim ne Allah mai haƙuri ne kuma gafura da kuma gafara da bashi Allah gafarta mana kuma da amma da Muhammad amma da haƙurin Allah ba da mun rayuwa haba Allah ba rawa tunda mun gama ci gaba Allah وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا
istikbar استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
wa aqsamu billahi jahada aymanihim sai rantsuwa da Allah iya ganin su ma na Qurayshawa la in ja'ahum nadhirun in har da za a wani za samu wani wani manzo mai gargadi la yakununna ahada min idil umam suna rantsuwa wallahi inda har Allah zai aiko da wani manzo aiko da manzo sai mun yi shiriwa sama da sauran al'ummomin da aka aiko da manzanni da tauhid zan zama a gaba haka rantsuwa da Allah ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce falama ja'ahum nadhir lokacin da mai gargadin yazo ma zadahum illa nufura wannan ruwa ba ta kara musu gudu illa kare gudun gaskiyar ga gaskiyar ga manzon yazo amma ina su ne a gaban adawa da shi istikbaran fil ard Allah ce dan girman kai a saman kasa kurin kamar su wannan take musu shine annabi manzon Allah wani ko gidan wani kurin dan girman kai a saman kasa wa makar sai da mugun kulli suka tabugun kulli annabi annabi annabi da madina zuwa ya ce suka yi mugun kulli wallahi kuma makar sai da bi ayin in dai mugun kulli ne ka kare kanka zai koma eh mugun munan kulli din mai shi kanshi zai koma eh fa hal yanzurun illa sunnat al-awwali shi wani suna jiran wani abu daban da za su yi imani in ba sunnar yan farko ba yan sunnar yan farko yanda Allah zai akwai manzo ai ta shari'a ana gaddam ana jayya har azaba ta zo amma sai me suke jira su yi imani in dai neman gaskiya ne suna jira wani abu daban ba ba sunna yan warko ba mana yanda Allah ya ce yan warko to ku sani ba fallan tajid sunnatul la tabdila lam tajid sunnatul la tawila shi wa sunnar Allah ba ta canzawa eh ba sunna abinda da Allah yake da bayin shi duk ɗaya ne wa Allah shi ne Allah kun bayin bayin ne ba ku yi hattara yana muku Allah ya kuma zai iya da ku ba mai canza sunna Allah ba ta canzawa kun ba ta juyawa ta sake sake sani haka suke kullum Allah shi ne Allah zai gina maka bari nan ja hankali ku ya hankali ka yi ka zaɓa Allah ta yi mutum a cikin masu wasu ina ka nai kamata mu tsaya dan lokacin ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad ko saura ko saura ka tsaya kenan wannan dai a takaice jan hankali ne ka yi taɓa ci gaba ja gaba da ma shi akwai sauran abu أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا
Allah ce awalam yasiru fil ard shin wanda ake ma wannan wa'azi ko wannan galgadi bisi ba bulaguro a cikin kasa fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim saka sidiba da idon su saka ga yaya saka yaya Allah ya da al'ummomi kafin su yaya da samudawa yaya da adawa yaya da mutanen lut duk wani abubuwan gurabar suna nan wuraren suna nan wannan ke shi zama to wa'azi a gashi na aikace yadda Allah ya da al'ummomi kafin su kuma wa'annan al'ummomi da aka hallakar wa kanu ashadda minhum quwwa dan bala'i ƙaryin ne ne ba kowa da kusa mu da ba ƙaryin ne bala'i su yi amma Allah ya gama su hal fara suke mana shadda minhum quwwa ma suna mala waye ba bala'i ƙarfi da dukiya adawa haka suke yi Allah Allah ya gama su istighfar kenan wannan kayan ku an yi ya ce wa ma kana lahu da yi ujiza wa mishe fi samawati wala fi ard innahu kana aliman qadira yace Allah subhanahu wataala ba abin da yake gagar Allah kuma kana lahu yujizahu ba abin da yake gagar Allah mishe ba abu ba wani kayyar ko me zai gagar Allah ta Allah ka tarshi eh yace a sama ne ko a kasa innahu shi Allah kana aliman qadira Allah masani ne ko mai cikakken iko da kansa yace gaba ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما عما Mm.
فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
na'am walau yu'akhidhu Allahu an-nas bima kasabu inda har Allah zai kama mutane dalilin laifinsu in ba dan halim ne gafur ba Allah tamam su ba Allah ko da hakuri ne ta inda har Allah zai kama mutane da laifin da suka yi to ma taraka ala zahariya min dabba da ba wai mutum ba wanda ke ma tare da shi ba abin da zai saura sama kasa da azab Allah zaka zo ba ta barin kuma sama sama gaba daya ba mutumin ba har dabbobi saboda shi saboda lakin mutum gudu da ya jayo ma wasu inda ba na haƙurin Allah ba Allah zai gwada bala'i da ba abin da zai rawa sama kasa ba abin da zai rayuwa sama kasa don ka ba menene Allah laka da al'umma kahin mu ana azuba yi ba abin da aka harba da ba a wani zamanin so a kanakan an jiyo da gari guda biyu yan liwaji kai yan liwaji gari guda aka jiyo kuma jiyo wani abu an lakar da wasu da ta huda a kan zina mutum daya zina daya aka yi allah ka bala ya tura aka taba ta mace yahuda banu isra'il wata ruwa ce ba a wurin yaƙi ne ma abin da na abin ta tarihi ne abin da zai na shekarar a yi cewa allah lakar a kan zina a kan liwaji a kan kun cewa lama allah ƙarya ne ba a daba da shi ba abin da ba ne amma an ce sama da dama da a can da ba ba ba da kama labarin lokacin annabi lut akwai suka yare kullun da ƙarfi ne ake kullun da ƙarfi ne ake dare mutu amshi masir amma yanzu a akwai da ake armi da legalma a dokance ha da da da da wuce gwamna da doka da da meri da gwamna da magaji da Allah wai armi a gwada wani gwada duniya ga armi da aka yi na ilwali kuma suna ga daidai da yancin su ne su mutu suna neman yanci suna kuma akwai ake abin wa ba ma wani boyewa mai boyewa ya zo a aikata galibinci shi kenan a rushin kuma ta dira rushin kuma ta dira ta yi kada amma kamar ta kamar shi ba kamar ba abin da zai samun abin da Allah shi ne ba Allah huda mu Allah shaida masu amma Allah inda har zai kama wanda laifi to gaskiya sai wani wani babban isra'ila kurin a kan yaki a taura kurin min na abin da na azaba a taura da kurin a ka doka ta an doka ba mai daba ko nawa aka musu to ka ne sai ko su kusa kusa kusa ake da Allah ko da bala'i a zafi nasu qur'ani duwa zuwa ta taru da aka musa da zuwa kan ta taura ta ka musa gaskiya wannan abin ya tauriwa ya gaskiya da gujin gumin musu musa gaskiya ka koma Allah sake musu Allah ta rubuwa gaba da zake wayan suka sama suka musu hajiri ko ku kamar turba ko su gudu su kaza ba eh nasu qur'ani cikin bakara eh barfan alamtu barfan alamtu ko duk wanda ba ka kike gaba daya ko ku yi imani ku karba ko a saboda wani suka yi sujada rabin goshin rabi a ƙasa rabi a kanan sama an ce kuma shi ne zuwa ba wani haka bai wani yi sujada sai ga rabin rabin goshi ke sujada rabin goshi a ƙasa rabi mun bi Allah mun bi Allah suna kallon duniya hausa Allah ba shi so ba kai abu da kenan lahi da yawa ka ko wannan wata doka ce kaga yanzu yanzu ta maka miki ko ba ma ba ma ta Qur'ani an haka kuma Allah ko haka aka ji ba ruwan ita amma za a taru musulmi wani ya ce jama'a wai doka ta Qur'ani ta haka mai dariya ma wai wannan kamar wawa ne bi haka haka ta ba ta tare kasa ba ko ba da ka taron conference wasu kama magana Qur'ani haka su kallon wawaye kamar kawai ne haka ana kan kallon kawai wasu ga wani wai shara Qur'ani ana kallon wani wani girgira haka me kenan ka kenan ba da Allah ka ce ba haka ne kuma ka tabbacin haka ne magana abin da ka wadi eh haka suke wadi haka ne magana ma'ana magana ka amma Allah zai kare Allah ka wata mana Allah ya shaida mu gaskiya Allah ya shaida mu yace walau yu'akhidhu Allahu an-nas bima kasabu inda Allah zai kama mutane da laifin su to ba su kadai ba ma taraka ala zahariya min dabba da Allah bai bar ba wani abu ɗaya mai tafiya sama ƙasa gaba ɗaya da Allah halakar da su walakin amma me hana ya haka yu'akhiru ila ajalin musamman Allah ya yi jinkirta ne ana shekartakar zuwa ga wani ajali al musamman da ya ambata iyawa a duniya ya kawo ta azaba iya kai ma lafi wani abu ne a wurin shi musamman inda a wajen shi fa'ida za ajalin in kuma ajalin wa ya zo ko kuma Allah ka kwani ba ta fa inna la kana bi ibadi basira shi Allah ba ga mana rahoto ba Allah game da bayan shi ya san abin da suke iya gani da abin da ake bukata lokaci Allah musa yan lokaci Allah kai mu kala gobe sai mu zama farko sura sura da sun kire shi zama kama sha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته